الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى اله وصحبه والتابعين لمن هذه الى يوم الدين حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله yan uwa masu girma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu za mu fara da karatun alfiyatu dariki wato ina ne za a tashi na bayan wakashin lozi shafi na 48 bismillah rahman rahim bayanu waqtul wazifati bayani akan wakacin da ake wazifa an fada ita wazifa wajiba ce akan dukkan dariƙa sau ɗaya a kwana guda wato a yinin sa da daren sa sau ɗaya take wajaba to amma yaushe ne wakacin nata shine za a yi bayani anan wa waqtu hakal wurd lakin hufifat bi kauniha tujzu fi waqtin bifat فمن عليها كالقدام واظبا في السبع والأصل على مناتبا لا يفقد على ورد ولا ورد أني وظيفة والكل ذو شأن ثاني ولكم في القراء والجبر بما مر لها كالورد فيما قدم ووقتها أصلي إت وظيفة وقت تبيني za a yi ta da safe za a yi ta da yamma wannan shine asali shine kalwardi kamar wurdi ne yanda wurdi za a yi da safe za a yi da yamma to ita ma wazifa haka lakin sai dai kuma huffifat an sauƙaƙa ta an rage ta da cewa ita wazifa tana wadatarwa a wakaci ɗaya bibat yanke ko a yi ta da safe ko a yi ta da yamma ko a yi ta da daddare duk sanda aka yi guda ɗaya ta ta wadatar man alai hakari da damuwa ziba hisubi wal akari amma wanda ya zamo ya zamo mai lizimta akan yin wazifa safe da yamma ya zamo a kullum a duk awa 24 zai wazifa sau biyu to wannan ya ɗaukaka darajoji wannan ya samu ƙarin ɗaukaka fiye da wanda yake sau ɗaya ko da yake wanda yake sau ɗayan ba a cewa akwai wani zargi a kansa ya yi daidai ya ba da abin da yake farilla a kansa amma dai a koyaushe ai ƙarin ambatan Allah ƙarin ɗaukaka ne ga bawa ba ko ba kome idan aka duba aya faskuru ne a skurkur ta isa dan adam ya kula ya lizinci ambatan Allah tunda dai duk sanda ka ambaci Allah to Allah ma zai ambace ka eh shi yasa wanda ya zama zai wazifa sau biyu to ya samu ɗaukaka darajoji akan samu guraren ma da yake har sau uku ana yi gama a zawiyar maulan mushauti jani tafas sau uku ake ana yi bayan asuba ana yi bayan la'asar ana yi bayan magarba kuma akan samu waɗanda da suke halarta a waɗannan wakatan uku
lam tuguna an wurin a wazifa ba ta ɗauke wa mutum ɗan ɗariƙa wuridi dole sai ka yi wuridin nan na safe da yamma kuma dole ka zo kai wazifa wala wirdun ani wazifatin hakanan shi wuridi baya ɗauke wazifa bai wadatarwa daga wazifa kowanne daga cikin wuridin nan da ake lazumi na safe da yamma da kuma ita wazifa wadda aka ce ko sau ɗaya aka yi ta wadatar ma'abucin lamari ne maɗaukaki wuridin nan yana da lamari maɗaukaki a ciki akwai cewa mutum ya kaɗaita ya ambaci Allah shi kaɗai ita kuma wazifa akwai cewa a ambaci Allah a cikin jama'a hukunci dangane da rama ta ita wazifa idan ta tsere ko kuma cewa idan aka samu wani abu a ciki cewa za a dora ka abi mamar laha gare ta kalwurdi kamar wuridi ne fi ma kuddima a cikin abin da aka faɗa a baya na cewa ana yin istighfari ɗari idan aka yi ƙari a cikin wazifa idan kuma aka yi rage to za a cika abin da aka rage kuma a dawo a yi istighfari ɗari ko cewa ana gini bisa sakankan cewa in ana kokonto bayanin sharuɗan wazifa shuruɗu ha sharuɗan wazifa aljulusu a zauna domin yinta domin karanta ta hakanan yana cikin sharuɗan wazifa a yi ta a cikin jama'a sai fada wani hanzari wanda zai hana daga a yi ta a cikin jama'a to wannan sai a ba hanzarin mutum ya yi ta shi kaɗai ina misalin hanzarin da zai sa a ce ba a yi wazifa cikin jama'a ba ka adabil isbani kamar ya zamo a garin gaba ɗaya ya rasa 'yan uwa 'yan ɗariƙa da zai zauna tare da su ya ambaci wazifa to wannan shi kenan sai yi shi kaɗai in ma littafar ko dai saboda cewa yana halin tafiya daman zai ta ne a halin tafiya aw maradin ko kuma a'a shi bai da lafiya in yace zai je wajen da 'yan uwa suke danye wazifa zai matsa wa kansa zai tsananta wa kansa to sai yi ta a inda yake shi ne falekuran ha ya ambaci wazifar larorar ba tutuwa gare shi don ya ambace ta a sannan shi kadai sai ambace ta yana shi kadai wa tarku lani uzun fi jami'i awqati wa zuhuni fi a wato a ce ɗan ɗariƙa ta fitariya ya bar haɗuwa tare da ‘yan uwa don yin wazifa a koyaushe ya zamo haka yake yi shi ba sanda yake zuwa wajen wazifa sai dai ya yi ta shi kaɗai to jawazu halaccin haka nufi an kore shi
hatta kamar annabi mustafa har abin ya kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam abin zaɓi ya ce ba ruwansa min tarikin zal mukutafa daga mai bin wannan abin koyi abin abin bi shine taru wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ɗariƙar da ya zamo shi koyaushe bai san ya je ya shiga cikin jama'a ai wazifa da shi ba to ba ruwansa da shi wa shehu na haka na shehu Muhammad Tijani Allah ya ƙara yadda gare shi
shaka hada ijtima'il ahsan a sharaɗin wannan haɗuwar wanda shi ne sharaɗin da ya fi kyau tsarin da ya fi dacewa a bi wajen haɗuwa don karanta wazifa haliquhum shi ne su kewaye wal jaru fihi al-bayyin da kuma bayyanawa a cikinsa a fili ya zamo ko yana yi a fili ka a samu wani ana yi shi wai ya isa ba sai ya bayyana ba ko ɗaya wannan ba hanzari ba ne abu ne wanda yake mummuna a ambatan Allah menene isarka ai kowa ya kai ka ambaci Allah
wa adawul takhaliqi haka nan kuma rashin cuɗanyawa a tsaya a yi wazifar da murya ɗaya
in tafawatu a idan ya zama sun bambanta liman ata ba'adu jawazan asbatu a sai su tab- a, malamai sun tabbatar liman ata ba'adu ga wanda ya zo bayan an riga an fara wazifa Na'am.
jawazan cewa ga yanda zai yi an yartade ma'ahum ya fara wazifa tare da su wa yaqdi fa'itan ya rama abin da ya tsere masa ba'da tamami bayan an gama bayan an gama sai ya rama abin da ya tsere al-musalli kamar wanda yake sallah yadda in ya zo sami liman yana cikin wani hali ai abin da ake nema daga gare shi Mm.
zai bi liman in ya so in liman ya sallama ya tashi ya rama abin da ya fa ya tsere masa
ayyuka ne min awul zikiri a wasu suka ce ya iya farawa tun daga farkon zikirin ila mahalli har ya kai inda suke sirri irin yayi a ɓoye thumma dakhala sannan ya shiga tare da su amma wannan ƙauli na biyu ba a kansa aiki yake ba aiki a kan ƙauli na farko ne
وليس للثاني أن يوكل إلى حدود ما أشاء آخرة ba daidai ba ne ga wanda suka fara zuwa sai ba za su jinkirta har zuwa wanda zai zo daga baya in dai an samu a buɗe wanda ya zo daga baya shi kenan sai ya shiga ba a ce a'a a bari sai wani ya zo a buɗe ba
وإن تكون طائفة في الجوهراء idan ya zama a cikin jama'ar da suke wazifa wasu suna cikin jauhara ne saboda sun cika sharuɗan yin jauhara وكانت الشرين أهل المعذرة sai kuma ya zama a cikinsu akwai wasu wanda suna da wani hanzari wanda zai sa a ce su bar yin jauhara su koma karanta salatul fati 20 فإن كل منهما على to هداية a sannan abin da ake bukata ta hallaka kowace daga cikinsu sai ke kewayo ita kaɗai
لا تلك المفسدة wannan miƙe wadda suka yi don su koma wayannan sadu su kaɗai wannan sadu su kaɗai ba ɓanna bai ɓata a tsarin wazifa ba
تسعى جماعة بالفاتحة wanda suke za su yi wazifa jam'i ana so a haƙƙinsu su fara wazifar da karanta fatiha ومن دعائي alan wasalatu wariha alan nabi ta hatiru a za ta cika da yin addu'a da salati wadda take a fili ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai addu'a ai salatul fati a ƙarshe
والوسيل wanda yake zai wazifa shi kadai an ba shi zaɓi a cikin yayin da ya ga yake nufi ya iya buɗewa da fatiha nan da istigida sannan ya ci gaba da istigfari ya yi ma in ya zo kawai in yi niyya ya fara istigfari Ah.
illa dai iyaka ko a haƙƙin nasa yadda malamai suka bayyana an so ya fara yin fatiha
تندم نشر الصوم للشعار listishari an so ki buɗe tufafi a yayin wazifa musamman in an kai jauhara domin haka ɗin yana sanar da wanda yake wazifa wanda yake wajen حضور خير الخلق cewa fiyayyen halitta yana zuwa wajen domin واستحضار kuma ya zama ya halarto da haka a buɗe tufafin yana ƙara hururi ga wanda yake cikin wazifa Mm.
zai san cewa lalle yana cikin wani lamari ne babba fasulun wannan fasali ne a cikin bayanin halalar juma'a zikirin da ake ranar juma'a da la'asar
بعد صلاة العصر يوم الجمعة yalzamu man yakunu zalwaidu ma'a hailalakum hailala tana nufin cewa duk wanda wannan wurdi na ɗariƙar tijjaniya yake tare da shi fi jam'i alwalin yayi ko hailalar a cikin taron ƴan uwa ila gurubiha haƙi zuwa faɗuwar rana da gaira ajin ba tare da bin wani lissafi ba famala kai aiki da haka wannan din yana lazimta ba'ada salatil asari Mm.
bayan sallar la'asar yawmal juma'a a ranar juma'a
هذا إذا ما وجدوا wannan fa da aka ce shi ɗan ɗariƙa wajibi ne yi zikirin nan na juma'a tare da 'yan uwa in ya zamo akwai 'yan uwa Na.
in ya zamo ya sami 'yan uwan to ba daidai ba ne ya ce zai zikirin nan shi kaɗai
إن فقدوا لسبب amma in ya zamo wani dalili ya sa an rasa 'yan uwan kamar ya zamo a garin daman ba 'yan ɗariƙa wanda yanzu alhamdulillahi tijjaniya ta kaɗa a duniya a ce an samu garin da ba 'yan tijjaniya abu ne mawuyaci amma ko ya zamo saboda halin tafiya ko saboda rashin lafiya ya zamo shi ya je inda 'yan uwan suke da wahala يذكرها المنفرد wanda yake shi kaɗai sai ya tsaya ya ambaci hailalar nan dubu da ɗari biyar au sitta mi'a ko kuma da dubu eh, dubu da ɗari shida أو يأتي ko kuma dubu da ɗari biyu
kowane kowanne daga cikin wannan an hakaito daga wasu daga al'ada sahabban ɓaunar mu shehu tijjani
wakila man sha kala habila adad an ce wanda ya so ya zama bai sami jama'a da za su yi ba to ya iya faɗar haidala ba tare da tsayawa wani adadi ba daga dai dubu fasaida ko abin da ya haura dubu bila hasali ba tare da wani iyakancewa da za a ce ya zo ba
ila wujubu hali kadar sa'a an ce farkon wajabcin halalan nan ta ranar juma'a yana kasancewa ne in ya rage sa'a ɗaya rana ta faɗi
ila wa nisfaha wasu suka ce a'a gwargwaron sa'a ɗaya da rabi ma a ayaza ya zaɗa a tiya ma'abucin bi ga Allah
wa laysa khatamun bi risalatin ya jefe ha ha ala ajami a dan an gama hailala a tsaya a ce sayyiduna muhammadu rasulullah alaihi salamullah ba abu ne da yake wajibi ba a cikin hailalan nan ta la'asarin ranar juma'a daidai ala jami'in bisa wanda suke jami'i wa fardin ko ɗaya ko mutum ɗaya ma wanda yake a'a an so ne haka ɗin abu ne wanda yake an so Ehem, dan ba a yi ɗin ba ba a ce wani abu ya ɓaci ba na latari kakkai kokonto Mm.
wannan daga raba ya ribu ya yi kokonto yana kokonto ana cewa raba ya ribu ko irtaba ya ribu wanda a yartabu wanda shi mazidin ne ya zo a ƙur'ani ko dangane da fi'ilin a izan lartabal mubdilun amma kuma ba a mujarradin ne ya zo dangane da masdari a ƙur'ani masdarin mujarradin aka faɗa cikin farkon qur'ani la raiba la raiba raiba din muja wato masdarin raba ya ribu raiban ne
وإن تشاء قد فقدت على لفظ دلالته in ka ga dama ya dan uwa ka iya takaitawa bisa ambatan Allah Allah إلى أن تكمل har izuwa ka gama ka kai wannan adadin dubu da ɗari biyar ko da ɗari shida
والجمع والوارد Da- a inda yake mutane da yawa ne za su yi ko kuma mutum ɗaya ne zai zikirin nan na hailalar juma'a dangane da cewa ya buɗe ta da fatiha ko da istighfari ko salatul fatiha uku wal hatmi ko ya cika ta da fatiha da salatul fatiha uku kallan zimara kamar abin da ya gabata ne a wazifa ya sahi ya kai aboki
ومن يفوت وقتها ما ألزم قراءها قراءها نعم wanda wakacinta ya tsere masa to ba a ɗora masa sai ya rama ba ƙara'aha alhamdu sai ya dace kawai ba a kan wau ba tunda ba mai rama ba ce balle a bukatu sai an mata gindin wau نعم bilahi lafiyar rustima ba da sabani ba da aka ambata yanda maimunetu yake faɗa wa mun ya futu waƙatu ha la yalzamu fara'uha bila hilatin a'lamu shi ma ulzima fi'li ne mabni lil maf'uli amma ya rafa an tuna ibul fa'il wanda yake mustatir shi yasa qara'a maf'uli ne na biyu Na'am.
inda ana cewa alzamtuhu kaza Na'am.
na lizumta masa yayi kaza alzama yana ta'adda ga maf'ulai biyu lazima kuma mujarradinsa shi yana ta'adda ga maf'uli daya kama a ta a baya yalzamu man ya kunu zalwir ruma'a kagan yalzamu murari illa zima ne ya ta'adda ga mafuli dai shine man man din nan amma wannan ulzima zai ta'adda ga mafulai biyu to na farkon na ibul fa'a labili ne mustatiri shi ko ba na ibul fa'il ana نعم kara a ko dole ya zamo mafuli نعم to وتركها لا خير فيه عمدا da gangan ɗan ɗariƙa ya bar zikirin juma'a abu ne wanda ba alheri a cikinsa
إلا إذا لم يكن ذاك قصدا sai dai idan ba da niyya ba ne ya bari abin ne ya ƙarfinsa wannan kuma daman ai lafi kalifulawa na sanin lafsa
وهذه الأذكار تكفي zikiran nan da aka ambata guda uku da lazimi na safe da yamma da wazifa wadda a, wajiba ce sau ɗaya a duk kwana guda da kuma zikirin nan na juma'a da ake sau ɗaya a sati to wayannan abu guda uku lazimai ne ala a fit ɗari a wannan ɗari da aban a koyaushe kuwa على التحقيق.
bisa tabbatarwa
لا معدل الواحد anha ba wani wanda zai ce zai ba ɗaya daga cikin wannan ba mabauɗa ga wani daga ambaton wa'annan zikiran guda uku idza a haza hazihi tariqa idan dai ya karɓi wannan tariqa idza a haza hazihi tariqa bi za da koyi
من أخذ الورع wanda ya karɓi wuridin nan na tijjaniya wanda ya shiga ɗariƙar tijjaniya وبعد ترك bayan ya shiga ɗariƙar tijjaniya ya bar bilkulli gaba ɗayan wa'annan أو إحالة koko ya bar su don wulaƙantawa قد هلك hakika wannan ya jefa kansa a halaka duniya da da lahira حاله نبي annabi ma'ana muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa haka ubangiji ya salati gare shi
إن تاب بعد idan ya tuba bayan da ya bari وإليه رجع ya komo zuwa ga yin wuridin وفضل ربنا to baiwar ubangiji ta alwasu kowa a Allah ya faɗa in dai an tuba duk abin da aka yi zai yafe la la la taqna min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a yana cikin laifi kai wa Allah alkawari kullun zaka ambace shi amma ka zo ka ki ambata kaga ai, re- rena shi kenan kai kana da wani abin da ya fi ambatan Allah ne kana abin kana da abin da ya fi a ce ka samu kusaci ga Allah wannan kuma an faɗa cewa in dai ka ambaci Allah to Allah yana tare da kai ana jalisu man zakara ne to da wa za ka zauna ahan, kamar Allah Na- ka zauna da shugaban kasa ko ka zauna da wasu kuɗi naka ko ka zauna da wasu mutane Allah ya kiyaye mu daga hasara da ce an zare wata ni'ima da aka yi mana bayan mun samu ni- wannan ni'imar ko a ce an tabar da mu fasulu wannan fasali ne a cikin sanadin maulan mu shehu tijani Allah ya ƙara yadda gare shi da bayanin kaifiya da take inganta ko almusahahati akwai ingantawa ga karɓar wurdi kaifiya almusahahati wadda ita ce aka inganta ta wajen karɓar wurdi wuridin nan ba haka kawai za ka ce kai ka shiga shi ke ka zama ɗan ɗariƙa kai ta yi ba a'a akwai hanyar da ake bi ta wannan hanyar ne ake iya shiga
idan ku kai an na hazin gurda ka sani ya ɗan uwa cewa wannan wuridin la yi haru ba a rufansa illa musnadan sai ko da isnadi mai saduwa da shehu tijjani
shehuna akazahu domin maulamu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya karɓi ɗariƙan nan gaba da gaba baka da baka an nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a wazzake gashi gashi
illa waliya ka'inu min Mm, ba'd fa'aha fa'ahazuhu fahusu anhu ka karɓi ɗariƙan nan daga maulanmu shehu tijjani in Allah ya sa ka haɗa zamani da shehu tijjani kuma an mallakana sannan in baka haɗa zamani da shehu tijjani ba ka karɓi ɗariƙa daga wanda shehu tijjani ya laƙanawa dama wanda yake an ƙaddamar da shi a cikin ba da ɗariƙa an masa izini sannan in baka samu wanda shi shehu tijjanin ya laƙanawa ba ka karɓa daga wanda yake muƙaddami wanda wanda shehu tijjani ya masa izini shi ya ƙaddamar da shi haka abin yake tafiya ba ƙarshe matuƙar dai an sami ittisali ba inƙida'i ba yankewa
adun an sanar da mutasili wanda duk ya karɓi ɗariƙa ta isnadi wanda yake ya kai ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kamar ya karɓa ne daga shehu mu abin girmamawa kamar ya karɓa ne daga maulan mu shehu tijjani man shehu qaddamahu wa azna a wanda shehinsa ya kaddamar da shi a game da ba da wuridi ya yi masa izini a cikin ba da wuridin jaza lahu taqdimu gairin aikana a ya halatta gare shi in dai an masa izinin yace taqdimi ya iya taqdimi ga wani wanda yake ya tabbatar da cewa shi din nan aha ta abulin lahu a ya wanda yake ma'abucin cancanta ne da a ce ya zamo muƙaddami ba Allah Allah ake a samu muƙaddamai ba ana duban wanda ya cika sharuɗan zama muƙaddami ne sannan ake naɗa shi a matsayin muƙaddami cewa kowane kara zube a ɗauko a ce za a yi takadiminsa wannan ne yake kawowa ɗariƙar take gamuwa da wasu mishkiloli sai a samu wa'yansu wanda za su ce suna ɗariƙar amma kuma su ringa abin da ba daidai ne a cikin ɗariƙar ba
min wahidin daga a ce yana da muƙaddami ƙarƙa- ɗaya ƙarƙashinsa har ya kai goma
lalwa'i kar ya haura goma kai ya haura goma wannan dangane da wasu istinadan Na'am.
amma akwai istinadan da yake akwai itilaki na cewa ko mukaddami nawa ma a iya gabatarwa in dai an sami wanda ya cancanta
warmatul shay'in lil muqaddami a wahurmatun duk wata alfarma lishehi da shehu yake da ita akan muridi Na'am.
duk wata alfarma da maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake da ita akan muridi to lil muqaddami to haka ma muqaddami yake da ita akan duk wanda ya karɓi wuridi daga gare shi
والدهر لن يحلو منه فعلي har a naɗe ƙasa duniyan nan bayan da za a yi a ce an rasa muƙaddami na ɗariƙar tijjaniya Ahem, wa- wuƙa- an yi alkawari ga tijjaniya cewa za ta zauna har ƙarshen zamani bari ma an ce a ƙarshen zamani duk ɗariƙu za su narke a cikin ɗariƙar tijjaniya Ahem, ya ta'u ila hafi kullu ɗara'iki wafi ahirin zamani ta ti bi fairati fa'alami ka san wannan bayani da aka yi fasalu wannan fasali ne a cikin fararen wuridi na tijjaniya da abinda Allah ya tanada ga masu karanta wuridin nan na tijjaniya zalburbiya hakim zalwirdu wuridin nan na tijjaniya istighfari salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama hailala min a azami auradi yan suna daga mafi girman wuridai wa alaha mafi ɗaukaka minan a wajen baye baye ya ahi ya ɗan uwana ka saurari wannan magana ka ji ta hadakan lahu Allah ya ɗora ka a koyaushe akan tafarkin shirya
abubuwan tambarin wannan wuridi na tijaniya yarkawo kula ta yana hawa dukkan wani tambari ta ɗaban yarkawo shi wuridin tijaniya ba wani tambari da zai hau kansa ɗawi ka ji wannan magana ka bi a fi tsare da shazali ta dukuni kullu ɗariƙin duk ɗariƙo a ƙarshen zamani za ta koma ga ɗariƙar imami shazali gaira hazi banda ɗariƙar nan ta tijjaniya tudilu kulla ɗariƙin ɗariƙar shehu tijjani za ta shafa duk wata ɗariƙa da ta sama
za ka yi katon ba wata ɗariƙa da ta isa za ta shiga tijjaniya don ta shafe tijjaniya
ومن يداور دم من wanda ya ba القرآن wani wuridi daga wuridai na shehunne يعدلها don ya karɓi ɗariƙar tijjaniya to wannan ya rabauta da abin da ake nema آمنه Allah zai عليه.
amintar da shi duniya da lahira لا يخاف ba zai ji tsoro ba daga wani abu la- yusibu lahu da zai same shi la ne rabbina ba ko daga wajen ubangiji ba ko daga wajen manzo ko daga shehin da da yake kan wuridinsa daidai yana nan raye shi wannan shehin ko bayan ya mutu musjala bisa wawaitawa وعكسه aka sun wannan ko wanda ya bar ɗariƙa tijjaniya don karɓar wata ɗariƙa in bai tuba ba wanda ya haka in bai tuba ba daga abin da ya aikata فقر به to wannan ya halaka duniya da addini لا عمل yunjihi ba wani aiki da zai da zai tsayar da shi ليس شيء Shehu- shehin da ya koma ga ɗariƙarsa ba zai iya ka amfanar da shi da wani abu ba ما له من دافع ba wani wanda zai kare shi
والأمر محدود babban shugaba shine mahadi wanda zai zo a ƙarshen zamani duk sanda ya bayyana a nan duniya يأخذ الوردة zai karɓi wuridin nan na tafiya بلا ريب ba kokonto ana da ya bijira إلا ولي كائن من بعدي dan ba wani wali da zai zo bayan shugaban mu shehu tijjani لنا بالوردة da zai zo mana da wani wuri ne to alhamdulillah sai mu tashi bayanu ma a'adda Allahu li talihi alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa
حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام